إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتالفي بنظرة تأتي لنا بالظفر من أن دي كونا آية من جرمة في بيوت أذن الله أن ترفع يزوى آية kuma da abin da aka faɗa akan masallaci da abin da kuma aka faɗa akan masallaci kuma wanda ya zama zawiya wanda ya zama zawiya to yana daga abinda muka ci gaba da shi muka tsaya a jiya akan cewa zawiya masallaci ne zawiyoyin da masu ɗariƙoƙi kowayen nema haka kuma mu a cikin ɗariƙarmu ta tijjaniya ɗin haka kuma kowa kuma mai zawiya duk baki ɗaya babba wacce take da izini da komai fi biyutin azinallahu an turfa yawwa to da kuma dai inda bayan Allah suke da mutane da yawa ba tsoron fitina da izini da kaza to sa tare su dinga yin abubuwansu kafin kuma su sami izinin su sami kaza su gina su abubuwa da yawa kuma su nemi izinin shugabanni su nemi izinin abubuwa dai yadda ba za a dinga musu taka tsaye na hauka da da abu ba wannan kenan to masallaci ne wajen ibada ne wajen sallah ne wajen zaman lahi ne su yi zikiri su yi tafakkuri wa ya tafakkaruna makaranta ce ta ilimi waje ne na wayewa otal ne na masaukin fukara'u ilallah da baƙi waje ne na shugabanci sabida muƙaddamin da waɗanda suke biye da shi za ga sun yi imani da shi kuma za ka ga abinsu a tsare jama'ansu a tsare komansu a tsare yake yau suka mulki latifi babu ƙaharu ciki yauwa kuma sai ta raƙi dawama babu kaufu gaba shamadu yana cewa wanti zami suna tafiya cikin tsari fi abin ishaq alamma ƙatafa fi ma'ana ga dai suna da tsari suna da mai kyau ga baki da wanda addini ya yarda da shi wannan sai ya jawo musu mahasadi ya jawo musu masoyi kuma sai ya jawo musu kuma tunda an yi imani waje ne na albarka waje ne na karba addu'a na kaza kaza za ka ga har 'yan duniyan ma suna tahowa neman addu'a su kowa iya abin da ya sa gaba ɗan duniya neman duniyarsa wanda ya haɗa duniya da lahirar neman duniya da lahirar mai haɗa lahirar wanda lahirar ya sa a gaba lahirarsa wanda hadara ya sa a gaba hadararsa duk gaba kiɗa to kuma ba da maka kori wanda ya zo ko hukuma ko waye ba da maka kore su kyakkyawan da so suka yi suka zo ka kore su kuma sun zama makiyanka kenan ka ka gina a kanka makiya haka zawuyoyi su kiyayi fada da hukuma mai ci a lokaci kamar sun tari bala'i ne ko sun tari har kai a watsa su a rusa su a kaza kaza dan kwana biyu ya kare shi kuma sai su dai su dogara ga Allah su dogara ga Allah su yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da aka baka baka roƙa ba baka yi yan murya ba baka yi kaza ba aka dauko aka wannan kuma wata kyauta ce daga Allah wani abu ne daga Allah inda za ka yi amfani da shi ba ya amfani da shi a cikin zawiya ya amfani da shi a fukara wa ilallah biya ba shi shikan zawiya biya kaza kaza tunda dai waje ne mai wannan taro to ba zai rasa ba shika ba ba zai rasa nauyi ba zai rasa kaza ba duk ga baki da amma kar zawiyoyi su yaƙi hukuma mai zaman kanta mai ci a wannan lokacin sun tura kansu ga halaka sun tura kansu ga halaka kuma hatta sharifan sun faɗa in dai ba wanda zai tsaya ba ko mahajjil muntazir din ya bayar duk wanda ya ce zai faɗa da hukumar da take ci to ya tura kansa halaka murkushe shi za ta yi zai yi nasara ba tunda dai shi ba zai taɓa zama ita ba zai taɓa zama ita ba harkar da ya iya daban yan wa'yansu waje kawai yake shi ko a tashi yana cikin wannan duk gaba gida to lalle mu kula da wannan duk gaba gida abubuwa ne da rashin faɗa irin haka ya jawo duk yan uwa sun shiga haɗarurruka kala kala wasu suka tusa kansu a ciki mutum ya ga ko ya fi ƙarfin hukuma ko zai iya faɗa da ita ko zai iya kaza ko shine ƙwarewa ko shine kuma bare masu zuga suna cewa ai zawuyoyi ba sa faɗa ba sa kaza kaza to su faɗa su yi ne faɗan yanzu da ƴan uwanka za ka musulmin za a kashe ƴan uwanka za a kashe to ba gwara ka bari ba fakihai sun ce duk fitinar da idan aka zo kau da ita sai an tada wata fitinar da ta fi wannan to a banta ma ya fi to to wannan ya za duk masu neman addu'a da masu neman alkhairi za su gudo wannan waje mai alkhairi da kaza duk masu neman jama'a za su gudo wannan to wannan ya jawo abubuwa da yawa ya jawo mahasadi kuma hatsarar tashi ya jawo mutumin Allah shi kuma ya gaga inda yake zai zai za su taimaka ya ci gaba da bin Allah ya taho duk gaba gida to za mu zo kuma maganar da ya faɗa ya jawo kuma ma kowane ma makaryaci ma ya shaci fili ko ya gina waje shi ma kuma ya ce wannan ne duk gaba ki ɗaya to yayin da duk taron nan na muridai duk haɗuwa ta muridai da shehunan nan nasu haɗuwoyin nan na zawiyoyin nan haɗuwa ce ta dan zatin Allah kuma haɗuwa ce ta rai haɗuwa ce ta ƙudurcewa sun ƙudurcewa shehin nan ƙarfi iya ƙarfinsa ba annabi ba ne ƙarshen inda zai kai ya zama mahafuzi ya zama mahafuzi ba kuma da leƙen tajassusi ba da kaza iya ƙarfinsa da yana kamantawa shi kuma kan nafsunsa tafi yawa san ransa ya fi yawa ya fi wannan abu ya fito sanari kenan duka baki da an ce ko baka san shehi ba ko baka san zurfinsa ba ko baka san meye ake cikinsa ba ka lura dai ya fi fifita lahira a kan duniyarsa to ko baka san meye a cikinsa ba to wannan kana shi kuma da gaske ya fifita lahirarsa a kan duniyarsa ya fifita kwaɗayin lahira a kan kwaɗayin duniya to wannan kama shi rike shi ko baka san ma me karfin sa ba ne to kuma ka san karfin sa da izinin sa da kwarewar sa da kaza da ga inda suka bi shi ga abin da suka samu kuma wannan ya bayyana a gare ka to tunda taruwar muridai haka ne to wannan kuma in ji mai littafi kwararre ne kwarai da gaske ya nuna shi ma dan zawiya ne kwarai da gaske ya nuna shi ma ya san kan abu dan ya faɗa abubuwan da mutane a zamaninmu suna so su faɗi irinsa sai kuma su hau wani shirme daban ba su iya faɗar abubuwan da ya faɗa ba duk ga baki ɗaya to yake ta wannan ya dawo kuma tarurruka tarurruka tarurrukan maulidi ne ko tarurrukan saukar ƙur'ani ne ko tarurrukan wani munna ne na wani abu ko tarurrukan lailatul qadr ne ko taron nisfu sha'aban ko taron katimiya ko taron taro dai taro da za ga kuma suna da tarurruka me suke yi ne haka ai yau ranar kaza ce a wajensu ranar taron kaza ce a wajensu kuma za ka dan zafin Allah sannan kuma ga wannan sama'i da suke yi wannan irin zikirai nasu wa'anda akwai kiɗa a garuruwansu za ka ga har da kiɗa a ciki da komai kuma kiɗan nan da nau'i'ikan kayan kiɗa duk gaba kiɗa yanzu in ka tafi irin kamar su magarin ɗin za ka ga nau'ikan kayan kiɗa wanda mu anan sai ka ga abin ya zama ba wai yanzu ka ga a wajen madahansu da waye an kawo al'udu gurmi yawa kuma an kawo rababu garaya yau an kawo kuma kaman jar ita ce goge da kuma nau'ikansu ai muna wannan kuma batan ai ya isa yawa da kaza to kuma kowane da irinsu idan ka tafi misira ko ka tafi sudan din ko ka sudan ana ce mata madinatu sufiya garin sufaye kowace irin nau'in ɗariƙa sai ka gani haka misira ma haka abu kuma za a nau'o'ikan kayan kiɗa yanzu sudan kai za a ga wannan manya-manyan ganguna ma suna ce mata noba dugga noba ya buga noba ita ce kusan tsarkakiyar ganga ce a wajen sonan dama sai sama'i sai kiɗan sufur da wani abu da suke kamar da yan badujala dai da da suke dinna da rawansu na a buɗe hannu a dinga hajijiya irin na wannan yan maulawiya kuma na turkiya da kaza suna cewa da wannan farin ciki irin na sufi har sufi farin ciki irin na sufi to wa'annan kenan in ka je misira ku abun ma sai ka ga da ike nan ne ƙarshe ma abun ma sai ka gama suna da zikiran da nau'o'in kayan music din da kuma da wannan rawa ta zikiri da suke bal hawaniya abu kamar hauka aka za ka da shehunan da muridan da gaggagaggan malaman kuduban ilimin da sai an yi wannan jidde dan dai rai yayi ya kama ya zuciyar nan maliku bin dinari ko ko imam malik yana cewa na san zuciya ta annaje na zauna akan bola za ta gyaru wallahi sai in je in zauna akan bola kaga me ta zama akan bola amma duk da baki da wanda bai san me nufin su ba wanda bai san gaya gaya ita take tabririn wasila da ita take halarta tsari inda za a shi yake halarta abin da aka shiga da inda za a din sai dinga tsannin ba amma su akwai abin da suke Allah ya ce tabaraka wata ce ba zai karba aiki ba sai da ikilasi amma ya za ka ikilasi ya kuma kai ka jawo kuma kar ka zo ka ce masa ban iya ba ko ban san yadda zan yi ba a dai an ce ba za a karba ba to kai kuma yanzu kai da za ka yi kilasin nan da kai kuma kai ka san yadda da zuciyarka za ta yi shehu radiyallahu ya ce duk wanda yace zai yi sufanci ba da irin wayannan zikirai da wayannan abubuwa da suke danyata zuciya su zuga zuciya su kona ta har ta zama karfe ja wanda za ka iya lankwasa ta ba to kamar ya ce zai lankwasa tama ne kuma tana danya karfe yana danye ruwan gatari din baka sa shi a wata lokaci za ka lankwasa shi kar zai yiwu ba to zuciyarka ta fi wannan karfi duk gaba gida to kowa da shi ma'anar karatu ka faɗe shi don dillan da wani ya shiga wajen wannan abin sai yana da ƙwarewa yana da sani amma in ya shiga da jahilci sai je ya wauta ya surutu yanzu duk waɗannan da suka taso suka yaƙi abubuwan kuma aka dinga ba su amsoshi da ƙur'ani da hadisai da da sun kula da sun san karatu da ba su shiga wannan abubuwan ba duk baki da to shi ne ba wai sai ko garinka suna yi kaza ba kuma wai an ce wai kowa kuma dole sai ya yi ba wanda ba harkarsa ba ne ba kaza to kuma yanzu kamar mu nan yan uwanmu na kadirawa na nan kaza su kuma bayan mandiyar suna da wata a tsakiya sahana wanda sai shugaban ne zai buga kaza kaza to kamar yadda su kuma yanzu wannan su gurmin zuwa yanzu in ka je magana ta zuwa sai mukaddami ne shi kuma zai goga jirga ba shi sannan duk kayan kiɗa-kiɗan andalus duk gaba kiɗa ga shi nan duk da shi suke sama'i da da komai abu ne mai tsarki da waye kuma gagga gaggan malamai duk sun je an kai su ji don san da kuma duk maganar sama'i da littattafai suka yi da kaza jahili ba abokin malamu ko ya bai sani ba wannan duk ba bai taso ba duk gaba ki daya to wannan wannan kenan da kuma madahan nasu idan ba kuma ma wannan samarin ba kasar yin wannan ba ce duk gaba ki daya to kuma za su zauna a masallacin da ya su ta zikirai kuma su haɗa ko su zikiri tsantsa kalmar la ilaha illallah ba wata magana a ciki wannan shine zikiri tsantsa ko dai la ilaha illallah ko dai Allah Allah ko dai duk abin da wannan shine zikiri tsantsa ko kuma ko su hada zikirin da madadi kuma su yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yabi wasilolin sa a cikin su duka baki da to wannan kuma madahai kenan to dole sai da wannan Shehu radiyallahu ta'ala anhu in ka duba rayuwarsa da tarihi za ka ga waɗannan abubuwa duka ya isa tun da dai sun ce zawiya an kafa ta ne da waɗannan abubuwa zawiyoyin sufaye an kafa su ne da waɗannan abubuwa guda hudu shehi muridi samari insha'i tun da aka kafa masallacin shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu anhu ya fara diwanin nan 1928 ya fara abar kalmi to kuma da yawa da yawa akwai abubuwan da sun riga shi ma sun riga diwanin ma yanzu lamiya din nan ta riga diwani zai ga baki da ta riga tun daga lokacin da shehu ya yi ta da ita yake maulidi suna na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma tun da ya soma rubuta diwanin nan tun yan ƙasa suna yi har shehu ahmad muhammad ya yi hijira ya zo ya sha faila ya gaba ya aika wa iyalinsa in matan za su iya zuwa nan su zo in ba haka ba ya yafe musu in ya'yan za su iya zuwa su zo in ba haka ba ya yafe musu a raba komai amma da shi ya ga gida shi ya ga gida amma mahmud ya daga tun wanda ya fara zama ko daga cikin laraba duk da nahawu ya riga amma shi tun da ya yi hijira bai ƙara komawa ba radiyallahu anhu ya yi tsawon rai da albarka shine mai alhamdulillah ko alhamdulillah dinnan da Allah ya ba a nan zai rasu ba sai da wannan yaki na mutane da Senegal ya faru lokacin da duk mutane da wata kwashe mutanenta to hadda shi a ciki ce masa ya taso in taso in je ina a ce a dan wata unguwa nan za dan wata unguwa nan za ya ga aka kama ya ga shigar da shi jirgi shikenan sai gida ya zo aka sauke shi a matsa maula na garin mushiri inda shine abokinsa a nan ya zo dan bai dare ba shikenan ya koma ga Allah Ali Sha'ir ne kaɗai bai tafi ba, duk a cikin Laraba ce, ni an bawa shehu ni kyauta, inda bawan shekaru ne, yiwa ne ‘yan tare, ce ni an bawa shehu ni kyauta, wallahi ya kasa su kashe ne da su kashe na ba inda zan yi ɗan gari ɗan ƙasa ne, an bawa shehu ni kyauta, shehu ya ‘yan tashi da komai, radiyallahu ta'ala an. To, tun da shehu Ahmad Muhammad ya fara, har kuma ɗan uwansa ya zo abdullahi hudu sayi shi kuma ya zama shi yake karantawa duk dai kan an idar da wazifa sai an samu kamar rabin awa ana karanta ana yin nishadi din ana karanta madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka har kuma Ali Sha'ir ya zo ya fara ya fara ya fara har ƙarshen rayuwarsa har kuma mu muka fara sassala sassala abu har shehu ya koma zuwa ga Allah haka har goben nan kuma yan uwa suna nan suna yi to wannan yana daga cikin abubuwa duka ba saboda me saboda zuciyar nan in ta sandare in duk ba irin wannan abubuwa sai su sandare su banci ma ya kara ma kuma wata hauma hauma ta gaba duk abin da ya ka sandarewar zukata kenan kuma da kashewa da komai kuma mutum ya ce shi ne kan gaba kuma shi ne kan da abin da ya kawo kenan wani abin ma ba za ka iya faɗa ba sai mutum ya ce ko zagi ne ko ba haka ba ne wallahi haka ka'idar su take haka suka ajiye ka'idar su kuma haka take kuma duk wanda ya saba ta sai dai wani waje ya ta shaddaji amma abu ne yana nan ajiye duk gaba ki daya duk an cancanta abubuwa da kaza duk wanda ya saba to kuma sai dai abu to wannan kenan to don haka zawuyoyi suka zamanto waje ne na ilimin addini waje ne na wayewa abinda muke cewa culture da turanci dan haka shewa saqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madihul imam al hashimi wa fadlu wannan sama'in da wannan madahan da shine wayewa shehu ibrahim shine kwalcansa saqafa da turanci ko shine kwalcan shehu ibrahim radiyallahu shine wayewar shehu ibrahim da duk abin da kwalta dinnan ta dauka minista ne da ita za a gani kwamishinan kwalta kwamishinan ministan kwalta na kasa duk gaba ki da to kwalcan shehu ibrahim da duk almajiransa madihul imam al-hashimi wa yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga jinan an faila na kowace kasashe da diwanin suke kidan su da duk abin da kwalta ta dauka ne da hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka su faye duk suke duka baki da wal ilmu kulluhu da ilimi dukansa knowledge ko science ko me je duk abin da kaga dama ka faɗa ilimi su ba mushiri yana cewa in aka ce ilimi tsantsa ba a haɗa shi da kowa ba ana nufin ilimin zatin Allah da sufofinsa da sunayensa ilimin ma'arifa ake ilimin zatin Allah da in dai aka ce ba saboda tsarkin ilimi ya huce a kai shi wani waje sai dai hadaran Allah to in ku aka haɗa shi da wani abu ne to kuma wani yake ilimin tafsiri ilimin fikihu ilimin arudi ilimin kaza ilimin tsarin ilimin ka to kuma an haɗa shi da kowanne amma a sake shi kawai a ce to saƙafatu ibrahim wal ilmu kullu duk nau'in ilimin da ka dama ka faɗa to madihul imam al-hashimi wa fadlu ka same shi dai a cikin littafin nan na wani yaban manzo Allah sa yanzu jiharar laqitul mustafa bi uruji ila Allah min zal kawl wa qata khuruji 1940 wani abu shehu yayi ta manasuku ce 1940 wani abu shehu yayi ta radiyallahu wallahi tal wannan in ka je karanta wa malaman physics ita za su ce wannan an yi ta ne bayan 1969 bayan an harba kumbo a polo za su ce in kuka ce musu wannan kasida an yi ta ne 40 wani abu to kwakwalwarsu za ta buga don za su ga wannan malamin shine karshen malaman physics da komai don ya yi magana kumbo ya yi magana tashi ya yi magana fita daga saman ya yi maganar komai ya yi maganar neta wata ta haifi daga wani abu ya yi maganar neta wata ta haifi daga komai ba ɗabi'a daga talakahu mini kullu ruhin mujarradin safawatun wal amru ghayru mari wal amru ghayru mari ba fa ta kudawa nake ba fa na shehu na san bane nake faɗa ba kabila guda akan wannan kabila ta shehu a wallahi da yamma suka ce kaulu mashabi wannan baka fata ya tafi da yawa mu ina ije ne kuma rujuyi min al maula bi ahmad nazila da aka dawo daga inda aka ko aka sauka ba makawa bi tanazzu da kada yin nazara an tanazzu kamar tal'adar dole an yi tanazzuli gode Allah mala gode Allah to wannan wannan kenan ta haka suka ce wanda bai san halin mu ba ba zai san maganganun mu ba sai dai ta wahala ya ta cakuri ya ta kaza kaza to zawiya din zawiyoyi suka zamanto waje ne na sakafa wayewa sakafatu ibrahim wal ilmu kullu sannan waje ne na ilimin addini duk gaba kida wal ilmu kulluhu kowanne ba duk gaba kida sannan waje ne na nutsuwa waje ne na aminci waje ne na hankali za a koya ma yadda za ka bi duniyan ma a sauƙaƙe yadda za ka zauna da 'yan duniyan ma a sauƙaƙe kowa za a koya ma yadda za ka zauna da shi sai dai in baka bi karatukan zawiyan ba za a koya ma yadda za ka zauna da kowa ka zama lafiya lafiya duk za ka ga to wannan ya jawo kuma duk ƙwararru duk masu bincike na daga tura da na kuwa suke bin zaɓe wai me ya sirrin wannan abu me ya wannan abu wani kuɗi ne da su a ajiye haka nutsuwa wani wani da wani wani ya ce ya rantse da Allah akwai wanda ya tsaya musu ko kaza kaza dai abin da suka samu a cikin zuciyarsu na Allah da zikirin nan dama aladi zikirin lahi takuma innal qulub dama da ambatan Allah zuciyata take nutsuwa kuma in ba ambatan Allah din nan ba kaza kaza sai hamiya hamiyatul jahiliya ya jin zuciya kuma irin na jahiliya ma da hauka dai abu amma annabi sallah da sahabbansa kuma sai wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha sai Allah ya lazamta musu ya ba su lazumin la ilaha illallah shi kenan suka zama kafirai kowa yana yajin zuciya masu ba sa irin fitina suka suna nufi me ya sirri zikirin duka ba to sai ya zama to kuma ƙwararru suna ta bincike me wannan ne me ya ja wannan ne duk gaba ki da to mai littafi ya yi maganar kishiyoyin wa'annan kuma abubuwan da suke rusa zawiyoyi duk ya faɗa kuma ya nuna ƙwararre ne shi ƙwarai da gaske kuma ya nuna ɗan zawiyoyin ne ya san abubuwa za mu iya faɗan wani wani kuma ma sai dai shiru ƙwarai da gaske za mu iya faɗar abin da hikima take a cikin faɗarsa yana daga abin da zai iya faɗuwa yake yake faɗa yana daga abin da yake rusa zawiyoyi haɗuwar masu ruhi waɗanda suke bin Allah san Allah ne ya kawo su da haɗuwar wawaye kuma wanda sihiri da asirarai ne ya kawo su su ba zancen Allah bai zancen asirarai da zancen sihiri in ji shi da abin da ya faɗa to kaga wannan magana wanda ya faɗe ta ɗan zawiya ne ma'ana iyayensa zawiyoyi ne saboda duk sufaye ba wai ko mutujana ko ƙadira kaza kaza duk sufaye ga baki ɗaya ba abin da suke ki a cikin tafiyarsu ta hanyar Allah sai lamarin asraru shi suke ki sabida me sabida kalla ne kaga dan asraru ya bi Allah kalla ne kaga dan asraru ya yi fasali duk abin da ka kawo mana hazaran Allah shi wajen sirri zai yi wannan a jarraba yake a jarraba ita ko dan asirar ya zai ta zai tafiya zai za ga ya gudu duk wujudin da ya zata da hayaniyar da ya zata da zai ga inda kai da shi waje ne daban shi kuwa tun wai ma fa in dan asirarin ma na kirki ne na jalabi ne kaza kaza bare wanda ya riga zuciyarsa ta mutu sai dai jifa sai dai lalata kaza sai dai lalata wannan abubuwan duniya da lahira wannan yayin nesa da Allah ba ba za ka iya jawo shi ba dan haka shehu tijani abul abbas yake cewa da ilimin asrarul ilmu sharri ba ilmu sirri ba ilmu sharri to kuma duk haka sufaye suke duk gaba daya amma to wannan shine magana to amma su sufayen su ‘yan zawiyoyin sun san kuma asraru na haske na hazaran Allah yanzu kuma ya zo ya bi Allah ya yi fatahi zuciyarsa ta sadu da hazaran Allah ya samu asrarai shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu asrarai shi da hazaran manzon Allah sallallahu alaihi ko a mafarki ko a gaskiya ya samu asirarai shi da hadarori ko ya ga shaudu da abul abbas ko ya ga su da abdul qadir din ko ya ga sayyidina kabiru ko ya ga kaza su bashi yanzu wani asirarin ma na sharri ne kuma yanzu wani asirarin ma zawiya ba su amfani da shi ba shi zai rusa zawiya shaudu da ne ko ko shaudu da ko annabi sallallahu ko azaran allah ko wani daga cikin sirri na Allah ko ya ga wani mala'ika daga cikin mala'iku su ba da asara yanzu wannan zai rusa zawiya a'a wannan kuma ci da ita zai amma fa ba zai samu wannan ba sai ya shiga hazaran Allah sai ya shiga asara yanzu shi kuma asraransa sun zama nuraniyai asrar haka za ka gani a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba da wannan ake ba to amma idan wanda bai san lamarin zawiyoyi ba taka haye musu to in yazo duk sai ya kwandam din kowanne in yazo sai ya kwandam din kowanne a'a duk su baye sai aga bayan wannan na qur'ani din bayan wannan na hadisi din da suke suna da kuma fatahi nasu na shehunansu wanda wani shehin nasu ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bashi ko dai kamar yadda muka faɗa wani sirri ya zo ko hadir ya bashi ko kaza kaza wannan kuma duk jama'un musulunci na addinai suna da suna da wannan ko ba na addinai ba a can bangaren su ma suna da wannan yanzu ga zikirin abul hasan shagari tun daga wannan addu'o'insa duka wanda wanda kusan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su bayan sai fi da buguni sai menene ɗayan wannan na abul hasan shagari hizbul bahari hizbul bahari akwai hizbul barrin ma duk baki daya akwai addu'o irin wannan su sai fi wannan na sayyidina ali ne ma haka ya karba wajen manzon Allah sarto akwai irin waɗannan su kuma waɗannan dukkan su idan ba fatahi sai su zama wani shi shaɗi dukkan su in mutum ya sha magani ba yi da cuta ko ba yi da kariya ko ba wanda ya gaya ma dukkan su in ba fatahi dukkan su kuma inda fatahi sai su zama alheri duka ba ki da ba nufi ake wai zawoyi duk su zubar da asirarai ko su zubar da kaza ba wannan aka nufa ba ba shi ne a gabansu ba sanin Allah tabaraka wa ta'ala da bin Allah ibada da komai shi ne a gabansu amma kuma shekan zai taso musu duniya taso musu minciri zai taso musu ma'arsadi zai taso musu duk kaza kaza in zamanin annabi ne ko zamanin su ko zamanin jihadi ne ko takobuna za su dauka in kuma ya lalace an lalata shi ya zama kashe-kashen musulmi ne yan uwansa kan su kenan sai su dawo zikiransu sai ji alisa yana cewa karshen zamani za a kawo dole sai da saifi wannan izi na sai duk gaba ki da da sauran addu'o ba wannan ake ne sannan kuma tabakin su ma na hazaran Allah ransu ya karfi ya shiga wata hazara ya kaza dole sai da wani zikirin mai karfi idan ba su samu wani kabiru masani dan uwa na Allah ba jiba su sufaye dan uwa na Allah kabiru masani ya fi asraran gaba daya duk gaba daya dan ga gano wata magana sai ta mata sunni an zo ba wai ya to wannan kenan to idan sun yi tsarkin za su yi amfani da asar za ka ga duk mama sun kasu uku akwai waɗanda suka fara irinmu za ka ga asiraranmu taktubu ne wa tashirabu a rubuta a sha a rubuta a ilaya a rubuta a kaza kaza yanzu duk zawiya in ka zo duk dawiyoyin su bayan ka zo sai ka ga mai asararin a rubuta a sha a rubuta a ɗaura idan zawiyar nan sun kai ɗari shi mu za ga sun kai biyar ba mai wannan ba ka ga ya kai biyar ba ba za a rasa amma kuma ba ka ga ya kai biyar ba ko ba ka ga a sarari yake yi ba duk da shi yanzu ya kai inda abun ba zai cuce shi ba ya riga ya yi yaƙini da Allah ya riga ya ta wannan da hikima ce malamai salafu sun yarda da shi da hadisai da kanto shi kenan kuma dole ne abu amma ba zai cuce shi ba to amma ko da masu yin wannan din a zawiyoyin ba za ka sun kai biyar ba in mutan zawiyoyin nan sun kai ɗari ko sun kai dubu ko sun sai ga masu wannan yan wa'yansu yan kaɗan ne kuma ba a sarari suke ba wanda za su zama tantin zawiyar a'a za ka same su a koye suke duka baki da sabida mai ba abin da su baya suke tsoro su suna da wani abu ba da Allah sabida kishin hadaran Allah kuma duk abin da ka jawo limanci ma ya shehi shehuta ta kudu sai dai a dinga liman limu tsarkin liman a kullum ya ke sunan ka liman in wani nau'o'in daktoci ne ko hede shi ke na a cima dakta ko kaza amma dai wannan shehi ko kaza ka zama da shi ya gudu ko ka ji aka za to bare kuma a ce dan asalamu ko dan duba ko dan ko dan duba ko dan waye kuma ai shi ke na kai a ce na Allah kuma kai ne ba kai da kaga za ka wallahi ba haka nake ba wallahi ba shi ai ka riga kai suna da wannan to dan ga ko da su in masu tsarkin ba muke faɗa ba babba kudin ba wanda ma inda hanyar Allah ta ma sani ba zikiran ba ma wai ma su sha faila ɗin ba wurin ɗari kamar za ka ba ka yi inda muna nan yanzu mutum ya bugo mu ya wani ne nace almajiri to Allah ina son gaya ma ne na ji kafin ka ce dole zikiri sai da izini kaza kaza to ni akwai zikirin da dauka nake so kai min izini kullum sai na yi istighfari dubu da ɗari biyar sai na yi salati dubu da ɗari biyar sai na yi la illallah dubu da ɗari biyar nace to aboki na idan dai ka iya wannan sai ka bi ɗari kamana mai izini mai shehunai mai inda aka san ina aka sa gaba wanda ta shi shirya ma mai sauki ɗari safe ɗari yamma ɗari kaza yadda za ka dawwama ba kaza ka wallahi na haka da amma an daɗe ni wallahi sai dai a min tajdidi amma na dina na ce ai sharrin kenan wanda ya kasa istighfari ɗari da safa wanda ya kasa da yamma wanda ya kasa wazifa wanda ya a shi ne zai ɗauko wa kansa wani istighfari dubu da ɗari biyar da salati dubu da ɗari biyar kaza ɗan kwana biyu ya watsar da tarbin ya gudu ɗan kwana biyu ya watsar za ka ga irin masu wannan za a yi hatta wurin ɗari gama ba su iya ba bare fa kuma amma ba sun fi kowa kuri sun fi kowa ba a zo a tamka hotuna da kaza su ne ɗariƙa su ne kaza ba fa kowa ba an mun faɗa fa ba muna fin kowa ba wanda bai san ina aka wanda ya san ina aka za ka ba dai za ka gaje a sulukinsa kuma wanda ya san ina za a yana jin tsoro ya suna da wannan shehu ya kuma gara radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi ya amin ya gaya mu cewa shehu sani awar radiyallahu ya gaya wa shehu cewa malam yakubu dinnan ya san ramli sosai ramli ilimi ne inda nabiya min al'ambiya ya karɗa ilimi ne na hisabi na taurari na kaza da kuma har ya zama na asira sai shi ya ce masa to ka gaya ma ka shedinsa ya suna da shi sai suna da hadaran Allah ya gudan masa sai Allah ya ci shi kada abin da su ba ya shiga tsoro duk abin da zai sa hadaran Allah ke kishi ta gudan musu sai kaga suna jin tsoronsa ko aladdin ne ma ko kaza sai dai a dan wani za a ga irinmu na farko irin a turarenmu dai a rubuta a sha a rubuta a laya a rubuta a wanka a kaza kaza don kan zawai ma ya ga masu wannan ba su yi kudin gora ba kuma dole he da su wata cutar dole he an rubuta wata cutar dole sai an sha wata cutar dole za mu zo duk da wata cutar dole sai an rataya duk gaba gida kuma iyayen masu cewa su wannan kafirci ne su suka fafaɗi wannan kuma su suka yi haka duk da baki da to kuma zawuyoyi za a ga duk masu cutuka nan ake gudowa a zo neman addu'a kaza ka dole su samu masu irin wannan in addu'ar da ma duk za a yi wannan dole su san suna da wani likita ko suna da wata domin gode Allah ne ka dubi zawuyoyin wannan tamu da ake kawai ba a irin wannan muna likitoci sun fi nawa mun gode Allah to in sun fi karfin su ma za a hau na sama da kaza in ma na gargajiya ne dole su samu kuma wanda shi ya san irin wannan a ce to tafi wajen wani idan na gargajiya ne wannan da addini bai bai hana ba duk gaba da to wannan irin namu kenan na masu matakin farko masu ladin din farko kolawa ake cewa ko gaddawa ko kaza ko muridai to kuma za ka ga idan ka ɗara daga wannan za ka ga su wanda suka yi fata yin ko suka soma dai tafiya a hanyar Allah din a hanyar ɗariƙa din za a ga kamar suna gudun wannan na ƙasan nan suna gudun na rubuta ba wai sun ce ba shi da kyau ba da na rataya wannan ba wai sun ce ba da ɗan Abdullahi bin Amr bin al-Asi yana rataya wa ‘ya'yansa da duk gaba ke da duk masu hadisi in dai sun fitar da wannan hadisi sai sun faɗi wannan kuma sai sun ce don haka ya halatta ba in dai ba za a shiga da shi ƙazanta ba kuma in dai an sa fata wadda ta rufe shi to ya halatta duk gaba ke da to amma dai za a ga dai a dai sirrinsu saboda su sun ɗara nan ba su cika can nan na rubuta wannan da na shan nan ba da na karama sai ba ba sai suka ba shi da kyau ba to su kuma wanne ne nasu su kuma sai ga zikiri da ka zo ka gaya musu ce je ka yala dibu dubu je ka yala dibu ɗari je ka yala dibu miliyan je ka yala dibu kaza ko je ka salatul fati kaza ko je ka ya qaharu kaza ko je ka ya hafizu kaza sai ga su kuma zikiri ko je wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah inna Allaha basiqan qad ja'ala li kulli shay'in qadara je ka adadi kaza sai ga su kuma zikiri ko na ƙur'anin ko na hadisin ko na abu haka za su ko wani zikiri wanda fatahin wani wani ne amma mai larabci ne wanda an san ma'anarsa ko kuma na hausan nema ko na fulatancin nema ko na kowane yaren nema su kulle ne amma 'yan yaren sun san meye aka ce a ciki duk masu asara sun yi buni biya yi waɗannan maganganu duk gaba to fa in an san meye aka faɗa a ciki kamar wani abu daga za a ga kiryaniyanci ne amma waliyan da suka sa a ciki sun san meye to ba wanda ya ce zai ce ba shi da kyau tunda dama an san meye ma'anarsa to yanzu su kuma ya ga wannan disa ba ka shaifi ko su ba ka kaza su ba ka addu'o'i duk da addu'o'i nan ba su da adadi su ba ka kanzul auliya ko su ba ka da'ira ko su ba ka kaza mun gode Allah ga su nan da addu'o'i duk gaba ki da to wannan na tsakiya kenan manyan kuma wanda suka kai karshe cikin hadara su da'iman a saidi suke ba ka san ma wani abu da kaza kaza in ka yi sa'a ma su jawo ma fatiha da salatu fatiha amma su kuma yanzu himma kawai abin ya yi don ka ba su waje su yi da abubuwa duk da baki ɗaya wanda ya gashi abu fati da irin tasarrufinsa irin wannan ya yi abu wata babba wani shehi da kano ya turo ta mala ya tura abin da ita muka je madina da yaransa da kaza kaza aka je aka yi wa sha alfajir ya ne ka eh aka ya wasa sauka lafiya yadda ta buzu su wannan ya koran bai fita a ce ba haka ba ya yi mana addu'a sosai ni ne dan sarkin sarki sai ya ce amma shehi ya karanta mana fatiha da salatu fati ai mun gode Allah duka baki da waɗannan su sun kai tasarrufi da himma in ba ka iya tasarrufi da himma ba ka kai matsayin ba kakan ne ka ja a kanka ai ka kunyata sai ka kunyata to zama ga ga zikirai nan ja ga zikirai nan duk ga baki da wasaɗan tsakiya in baka kai na nan ba ma to shi kenan dai ga wayannan na ƙasa din nan a rubuta a sha a rubuta a kaza a rubuta a kaza kaza bayan ka san lamarin Allah din bayan ka san lamarin Allah din sanin ka da lamarin Allah din ma shi zai sa Allah ya bude ma kofofin ismal azim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi wannan jibi wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Mas'ud ya fitar da ita ya rawaito ta Ahmad bin Hanbal da Ibn Hibban da waye sun rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa damuwa bata damu bawa ba ma asaba abdan hammu damuwa hammu da gammu abu ne kusan ɗaya amma daban hammu duk wata damuwa damuwar iyali damuwar abin da za ka sa a baki damuwar wata sana'aka damuwar wani kaza ka wani shi ake cewa hamu amma ganmu Allah ya kiyaye mu damuwar amma sharri kaza ha an yanke ma hukunci kaza da bare a ce rana kaza za a kashe shi ko kaza kaza wannan ya hau ganmu fa asabakum gamman bi gammi da kai za ta hazo za to a'udhu billahi da wannan to hammu dai za ka kusan kowa tana samun sa tana ko kan sana'ansa ko kan iyalinsa ko kan kansa ko kan to wannan damuwa bata samu mutum ba wala huzunun ko wani bakin ciki kila kuma shine mai fasara gammun a nan wajen duka baki da faqala ya faɗi wannan addu'a sai Allah ya yi masa wace shiga ta Allahumma inni abduka ibnu abdika wa bunu amatika Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka na siyaci biya duka makwarfaɗa kaina tana hannunka remote control ɗina yana hannunka ma zumfiya hukumuka hukuncin ka zartacce ne a cikina wa ita ya tare wa ita ya tare kuna ita tare duka baki da sai ga addu'o'in duk na muridan daga zai ga addu'o'in ƙara musu yaƙini ne inda suka sa gaba ne addu'o'in ce ba addu'o'i ne na duhu na kaza kaza ba ma zumfiya hukumuka adulun fiya qada'uka hukuncinka kuma na wani abu mara daɗi da kan hukunce mun adalci ne kai daidai kai daidai mutum da yake kiwon kaji wata yace a bata sai ta kwai wata kuma a yanka dai a dan soya wani ya lalifi din na sani sai dai can nan ku adalci ne ya cinye kayansa to ni bawanka ne as'aluka bi kulli ismi Allah na roƙe ka da kowane suna naka kowane suna naka an ce duk zarra akwai sunan Allah da ya ta jabi a kan kuma sunan Allah biyu bai taɓa tajalle a zarra guda ɗaya ba Allah mawadaci ne to na kan na roƙe ka da waɗannan asma'ul lahi husna 99 da cikon na ɗari duka baki da waɗannan su ne ƙofofin kan layin kowane suna amma ƙarƙashin su sunaye ne biliyoyi a ƙarƙashin kowanne ai kaga malamai za su fassara sai Allah yana da sunaye dubu hudu dubu ɗaya ya ba mala'iku dubu ɗaya ya yi kaza ɗari uku ya ba taura ɗari uku kaza ɗari uku injila casa'in da tara a cikin ƙur'ani ɗayan kuma ya riƙe a hannunsa ya ba wanda ya ga dama kila shi ya ba wa kifi yake da kaya a ruwa kila shi ya ba tsuntsu yake tashi sama kila shi ya ba wani yake tasarrufi kila ta wannan dai kuma ya duk dai annabi ya faɗa ma ba shi an na kowa ba to as'aluka bi kulli ismin na roƙe ka kowane suna huwa laka da sunanka ne ya zama naka sammai ta biyi na saka da ka ambaci kanka da shi au an zanta hufi kitabika ko kuwa ka saukar da shi a cikin littafinka yanzu na roƙe ka da kowane suna da ka ambaci kanka da shi ma'ana idlali kenan ko kuma sunan da ka saukar da shi a cikin littafi ashe akwai sunan da ba a saukar da shi a cikin littafi ba muka fahimci wannan hadisi akan fitar da fahimtoci da yawa da karatuka a cikin hadisi au an zarta hufi ko ka sunan da ka saukar da shi a cikin littafinka littafinka dai yanzu yake hannu ai qur'ani ko wanda ka sauka a taura ko wanda ka sauka a injila ko wanda ka sauka a kaza au allamtahu ahadan min khalqika ko ko sunan da ka sanar da wani daga cikin bayinka waye an san shi ka in Allah kuma ya sanar da shi to kuma kai kuma ka ta kai rigima ana annabi ce au allamtahu ahadan min kalbika ko ko sunan da kanar da shi da wani daga cikin halittanka to waye sai tattare ahadan min kalbika din nan waye sai ce sai wani waye sai ce sai suwani waye ce sai suwani sai dai kai din yanzu dai je ka iya naka in na shari'a ka iya sani in wayannan asma'ul husna ka iya sani je kai abuwanka in kuma kana daga cikin wanda Allah ya sanar shikenan amma dai ba shari'a bane naka ne sai wanda ya karba to to in ka zo zawiyoyi duk gaba ki da zaka tarar da wannan zaka tarar da asma'ul husna din zaka tarar da sunayen da Allah ya sanar da wani daga cikin bayinsa fatahin shehin ne ko fatahin wani shehin ne duk gaba daya bare sufaye a ka'ida su dinga baki daya lazimi ne na iya nasu yanzu mu a ɗarika tijjaniya lazimin nan na safa da yamma da wazifa da suke shi kadai ne namu shi kadai ne namu amma duk wani lazimi na iktiyari na ibada na ganin dama na nafila to kowane ɗan ɗari zai ɗauka yana da izini haka su ma nasu lazimin iya nasu wanda ya zama lazimin su na wajibin su shine iya nasu amma a sararan su kuma duk wani dan dariƙa da yake da izinin sa shi kuma zai iya ɗauka yana daga cikin sa wanda shau yace shau yayi wa shau an fate gashi na a jawahir rasail yayi ma izinin duk wani zikiri ikhtiyari na kowace dariƙa haka zan wai da duk da baki da to wannan kenan to ka gani kaka zo ka ga wayansu zikirai a zawuyoyi kuma na je da ya haga dama mai littafi ya ce ta zama wajen asirari gani a duk da yadda mu faɗa za a ga wannan abu a keɓance ne kuma ba su suka yin sa a sarari ba iya kuma na wajibi din nan da zikiran nan da kaza kaza amma ba kawai ka zo ka tayan musu ba duka ce sai su kwanzam ɗin wannan sai dai zikir sai dai wazifa da zikirin juma'a ko wurdin safa wurdin yamma ya zaka da wayannan ikhtiyarai duk da suke hannu ya zaka da wayannan abubuwa to aw allamtahu ahadan min kalbi Allah ko ka sanar da shi wani daga cikin bayinka aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indaka ko kuwa kai ka kaɗaita da wannan suna a cikin ilimin gaiba a wajenka sai kusumu auliya sai wanda ya iya kutsawa cikin azara ilimin gaiba sannan zai riski wannan abu ne da baya littafi baya hannun wani baya kaza kaza yana ilmul gaiba a goye to sai wanda Allah daga cikin annabawa ko daga cikin waliyai daga cikin Allah ya buɗa masa shi kuma ya je ya riska to me wai sai ce me in ba wanda Allah ya kai shi ba ya je ya riska kai kuma kaza kaza to kai kuma kai wanda ka riska kar ka fito sarari mutanen da sai asma'ul husna ma wani sun san su asma'ul husna ma wani sun rikici ake yi da su ya za a ce da Allah abdaru mai cutarwa kwararrun suna nan wanda suka yi makaranta duk ba a wurin ayo duk wa'ansu ma asma'ul husna ma duk ƙarya ne duk ba ma daga wannan ai ba a girma ma Allah ba tara a'a ba ruwanka yanda kawai sai Allah kuma kai kuma ba yanda ba haka yake ba kul kullum min indillah fa ma li haula ya qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa kai ba ka fahimci hadisi a batun ka baki da to au ista'sarta bi fi ilmul ghaibi indaka jibi annabi sallallahu alaihi sai da tattaro duk dama annabi sallallahu alaihi wasallam duk jawami'ul kalim ne duk abin da yake hannun wani sallallahu alaihi shi ko sai ya tattara su ga baki daya saboda yanzu kuma jam'iyya ta hadaran Allah kenan komai ya shiga hannunsa to sai roƙi Allah da shi yanzu dai tun daga bi kulli ismin huwa laka kowane suna da naka ne ka ambaci kan da annabi ya yi shiru anan ma ya da ka ambata to amma wani mai jinsa zai ce eh ana nufin wanda ya sauka a littafi ka a yi na waje da littafi to da wanda ya sauka au an zanta fi kitabuka au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bi fi ilmul ghaibi indaka yana ilmul ghaibi a wajenka sai wanda kuma ka sanar ya iya shiga wannan hadara duka baki da wannan an ta ja'ala alqur'ana rabi'a qalbi ka sanya qur'ani shine lambun zuciyata ko shine abincin zuciyata wanda zan ta samo abubuwa da ma'arifan da shari'an da komai a ciki komai a ciki yanzu wani malami yana magana jiya ya kawo sassala hadisi cewa imam malik radiyallahu ta'ala anhu dan ramadana ta ya kama duk sai ya ce ya kulla karatun ma duk an daina ba da karatu duk an yi hutu ya daina karanta hadisin ma ko hadisin annabi ne fa ko qur'ani zai buga har sai ramadana ya huce saboda lambun qur'ani ne wannan wata da kaza shi a wajen imam malik a fahimtarsa radiyallahu ta'ala anhu to kuma kaga rabi'a kalbi wa nura sadari ka sanya qur'an nan shine hasken zuciyata ya haskaka zuciyata wa jala'a huzni shine mai goge bakin ciki na wa zahaba hammi shine mai tafiyar da damuwata to duk wanda yayi wannan addu'a illa azhaba Allah hammahu wa sai Allah ya tafiyar da damuwarsa da bakin cikinsa irin wannan gudan asiri asraruka ai ko wa abdalahu makanahu faraha sai Allah ya mayar da wajen bakin cikin nan farin ciki duk baki da to bi wannan hadisi da maganganun sunaye da manzo Allah bi ya faɗi suna cewa ba za ka ce kai sai sunan da kaga dama shine sunna shine wani zai ma'ana da shi ba wannan hadisi dai bi ya isa wannan hadisi bi ya isa to idan muka dawo wajen kuma irin ko namu na ƙasa cewa a rubuta ɗin ko a sha ɗin ko kaza shi ma dai shari'a ta yarda da shi duk gaba ke da saboda a cikin tajul jami lil usuli dinnan ya kawo addu'ar hana tsoro da daddare ko firgicewa a cikin bacci duk wanda in ya kwanta bacci yanzu yanzu ya firgita ya tashi ya abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan addu'a in yana yi Allah duk zai tafi yamman da wannan shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya razana a cikin bacci ko ya san da ya kwanta zai abu zai bashi tsoro to in zai kwanta ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa min sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahduru ya faɗi wannan duk abin da ya gani ba zai fice shi ba ko irin mai mafarkai marasa kyau to duk wannan mafarkai ba su fice shi ba duk da baki daya wa kana ibn umar kaga yanzu ibn umar abdullahi ibn umar kenan a kuma wani abu za ka ga abdullahi bin amr bin al-as to ko abdullahi bin umar din dai ko wancan din dai ya kasance yana koya wa ƴaƴansa wannan addu'a wanda ya iya magana wanda ya balaga daga cikin cikin abin da zai koya masa duk gaba gida wanda bai iya ba ko bai balaga ba zai koya ba ba sai ya rubuta ta ya sanya ta a cikin ƴar jaka ta fata ya ga wa'allaka hafi hunuki ya rataya ma ita a wuyansa ya rataya ma iya wannan sahabi ne ko malami daga cikin sahabbai din ko Abdullahi bin Umar ko Abdullahi bin Amr bin al-As din duk gaba gida Abu Hurairah yana cewa duk a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake tsoro ko nake gasa da shi wajen tara hadisan Annabi sai Abdullahi dan Amr dan As to sai dai kuma bai burge ni ba shi rubuta yake ni ku haddacewa ne yanzu Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu to ya daga cikin malami daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su malaman suka ce a cikin wannan hadisi akwai shiryawa a sarari a bisa halaccin rataya laya inda in kana min alqur'ani inda ta qur'ani ce ko kuwa asma'ullahi ta'ala ko ko ta sunayen Allah ce aw bima yu'rafu ma'anahu ko abin da aka san ma'anarsa in larabcin ne addu'a ma wata addu'a ce kuma ta wani fatahin wani bawan Allah amma dai ga ta an san ma'anarta ko kuwa mazajen da suka san wannan sun san ma su ba suna da ilgazan su akwai suryaniyanci akwai addu'o'i na littattafai wanda suka shige mu duk gaba da kuma duk namu ne akwai na akwai to amma za ka ga masanan sun yi bayanin ga abin da ake nufi da shi shikenan wanda ya sani in yace ga abin da ake nufi shi ake dora akan wanda bai sani ba duk gaba kida yanzu irin wannan ne na subuni za a ga kowanne abu sai sun yi bayanin sa abu kaza ake nufi da shi in irin na Hausa ne wanda suka sani za su ce ga abin da ake nufi da shi in surkullan za su ce ga abin da ake nufi da shi wai dai wanda baka san wanda ake nufi da to ba shi ka wanda ka san abin da ake nufi da shi ake nufi to ko abin da aka san ma'anarsa to haka suka tafi mai hadisi babba shehu muhammad habibullahi jakani shi ma ya fita a cikin zajul muslim nasa cikin abin da bukhari da muslim suka haɗu akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fatiha wayannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suna cikin tafiya suka sauka a wani ƙauye aka ki saukar su miji ya tsari shugaban kabila sun koma waje ɗaya kusa da gari da sun je sun ɗan yi rumfunan sun kwanta an ki ba su abinci ma sai ga mutane da daddare do Allah an san dai ku masu albarka ne dai duk da dai ba a shiri da ku amma dai do Allah waye akwai wanda ya iya maganin muciji a cikin ku akwai rakin mai tawaida wanda ya iya maganin muciji a cikin ku wani sahabi ya zaje ce kwarai ko akwai gani sai su do Allah muciji ya sare sarkin mu ka zo ita da muka zo muka ce ku ba mu abinci ihu kai ku sauke mu ku baki kun ga sai bayan gari muka zo kuma yanzu ku zo wani mutum ya sai wallahi kun biya ce wallahi in ya warke ko nawa kake so a baka za za a biya ce to maza ku mi ko ruwa to dan abin sa ya tofa ce ga ta aje ana ba shi mutum dafi ya fadi dafi ya fadi to me kake so ce akuya 40 akuya 40 za a kawo aka kawo akuya 40 yace kai yanka ɗaya nan fiye ɗaya to mu je wajen annabin mutumin halal ne ko yake in ya ce ba halal bane na biya dan na muna jin yunwa za a ta abu ka ce wani halal ne ko haram mu ji in mun je ya ce haram ne na biya aka ci aka koshi malam aka sha ruwa aka yi barci da samu suka kora akuyoyi suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ana zuwa yanzu yara kaji kaji abin da aka yi ya rasulullahi manzo Allah ce waye wani aka nuna ce kai kuwa ma adraka anna harubiya kai kuwa ya sanar da kai magani ce ko kuwa ya sanar da kai tawaida ce sakala wannan wanda dabi yake faduwa ai ma'ana haka take ya rasulullahi abin da aka ba mai ce ku ce halal ni ma abu da haddani ba dai ni na ka addinin ba ni ma araba haddani sallallahu alaihi wasallam mu ma araba haddani annabi duk in abu ya zo lan sana al'umma sai kuma sallallahu alaihi wasallam to da cewa annabi turaba an samu wadrubu li ma'akum sahab bi sahmi ni ma ku buga min shauro a ciki arba'in din nan sai an buga Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mai wannan littafi wanda bukari da musulun suka haɗa akan wannan hadisi da ya kawo wannan hadisi yake cewa a cikin wannan hadisi akwai halaccin yin ruƙiya din gashi tawaida din ko addu'a ko ba wai wani abu ne daban wani mai suna kawai wannan larabci ne kawai duk baki da to kuma akwai halaccin karɓar kuɗi a kai kuma halal to wani ba dama da wani bai kallon ina za ka shi ma duk baki da kuma da an gama da ba ya buƙatar kun raba hanya kenan kun raba hanya kenan wanda da cikin shehu yana cewa duk wanda ya yi ma baka amana addu'a ka kai man wasa kai man bare mace mace in ta kawo ma addu'a ba ta gaban Allah kai ta addu'a Allah ya biya bukatar ta to kai ne wani kai ne kowa ya amma za mace ta kawo ka ba ba kowa bane ba kowa bane kuma kowa ya kwashi gaban Allah ya sa bukatar ta biya a wajen su to ai ga koma waye aka ce gashi ta yi imani da shi duk baki ɗaya to wannan kenan haka kuma ya zo dai a cikin babi na uku na wannan littafi cikin maganganun halarcin yin rukiya din da ƙura'ani da addu'o'in da suka zo a cikin hadisi ko kuma addu'o'in da aka san ma'anarsu yace banda sunaye na ajami wanda ba a san ma'anarsa ba suryaniyanci ko waye ko ko mu hausan ko ko amma idan waɗanda suka san ma'anar su suka gaya ma ma'anar su ya zama ma'ana ya zama asarari nan ma sai da sai da bayani ya zama asarari haka karɓar lada akai karɓar lada akan sauke qur'ani ko karɓar lada akan rubuta qur'ani ko karɓar lada akan shi wannan din duka baki da to wannan shine mazhaban malikiya ita ce mazhabar shafi'iyya ita ce mazhabar hanabilawan ma ahmad bin hanbalin ma hanabilawan ma iyayen ka ayi wannan din duk mazhabar su kenan inda abu to kuma shine mazhabar ishaq ibn rahawai shine ma'ana mazhabar masu hadisi kenan tun daga yi sun rawaito ishaq ibn rahawai shine shehin bukhari din ma a wajen hadisi duk baki daya to kuma ita ce mazhabar hadisi sauri ita ce mazhabar jama'a mina salafi in an ce salafiya din ko mu ba hanyar toto salafiyancin kenan sai dai kuma irin na zamanin mu ba wannan ba to ita ce mazhabar wannan duk gaba ki da na daga salafiyawa din duk gaba ki da duk sun halarta wannan har zuwa magana su ta uku da a ciki ya kawo maganar cewa ba laifi idan sananniya ce da larabci da komai kuma mai ita ya kudurce mai amfanarwa Allah wannan da ya tsani ne wasiloli ne kuma dole sai an yi su yanzu Allah yana cewa ayoyi sun mana bayani ayoyi sun shiryar da mu yanzu aya ta ita sun shiryar da mu ko da ta Qur'anin ce idan ubangiji bai shiryar da mu ba amma da Allah ya danka wa aya shirya to wannan shi ake cewa tsari to kuma dole ka ba wa ka bar wa ayan nan shiriyar nan Allah ya danka annabi sallallahu alaihi Allah ya danka iblis mata Allah ya danka wa kaza to kuma dole ka bari Allah ya danka azra'il karban rai kuma dole ka bar masa bare ma nan waje aiko kai sama ka ja ba Allah ya danka Mika'ilu arziki Allah ya danka wa Israfilu busa kaho Allah duk gajiyaye shi ba zai iya ba waɗannan ko ku ayyuka ne suka yi mai yawa haka tsarin Allah wannan ita ce hikima to dole ka ba abin hikima ba ba sai zo da wauta ji kaza kaza ba to inda waɗannan abubuwa an yarda da su me ko a ina to me ne kun zawiya kuma zawiyoyi in an ga wannan bare zawiyoyin ko da waɗannan din amma za ka gansu yan kaɗan ne kuma ba ba su ne a sararin zawiyan ba sararin ta zikiri salati karatu aikin su sallah salati sai yawan zikiri da yawan nabiyu da shehu ba su ko gajiya zahiri kenan wannan wannan kuma yadda an kaji ciwon kai dole ka sha kafuno ba wanda za a ga kafuno a aljihunsa ba amma dai a ɗakin sai akwai kafuno ko akwai panadol akwai kaza kaza wannan kuma wani abu ne da ko ta kwana duk gaba ki ba a so maka kwana ba wa'annan abubuwa dan wani cikin dare kansu zai taso da cewa ne to haka ma addu'o'in duk ga baki daya to Abul Qasim Muhammad bin Jazzi al-Maliki ya tafi kuma a cikin ƙarshen littafinsa alƙawani shi ma ya tafi akan cewa ya halatta sa laya din ita ce tsari din nan da ake yi a sawa mara lafiya ko a sawa yara akwai ƙur'ani a cikinta ko ambatan Allah ya halatta sa ta idan aka ɗinke ta da fata saboda shiga ban ɗaki ko abu to aka ɗinke ta da fata shi kenan duk gaba ke ya amma ba na so a rataya ta da zare na fata ko wani abu na fi so a rataya da zare wannan zare da aka sani da shi kuma rataya fata da wani abu da jahiliya suka shi kuma wani daban ne an kuma wani laifi aka yi ba al dama galibin masu rata za a ga da zarar suke ratayawa sai dai in kuma wani abin ne kuma karatun ne a ciki a ce kambu ko guru sannan ita kuma a makala ta a jiki duk gaba gida to kai bare wannan zamani ma wani ma ya sai ce ma ya haramta alajan ma ya haramta ma alajan ma ya haramta ma duk wannan zamanin da muke ciki da su duk ma ya hakarke bare wannan da ya haramta ma duk bai taso ba duk gaba gida wai dai yanzu muna magana muna magana ne akan zawiyoyi akan zawiyoyi cewa sanin Allah da bin Allah da kaza shi ne kan gaba amma a ce an bi duk wanda yake wannan kamar yadda muka faɗa wannan abu ne da duk masu zawuyoyi shi ba da ya magana ya nuna ƙwararre ne ɗan zawuyoyin ne saboda duk shehin da yake so zawuyarsa ta rushe ya koya wa 'yan zawuyarsa asiraru ba Allah ba ya koya wa ‘yan zawiyarsa magana a sararu ba Allah ba, to ya kaɗe, duk sai sun jefe kansu, shi ma kuma su jefe shi, waɗai da gaske, duk sai sun jefe kansu, da wani ya halaru wani to zai kai ɗau jifa, da wani ya yi kaza kaza, amma in suka tafi wajen Allah suna da bukata ma amma kunya suke su ja wani abu. sai dai abu ya zama na masifa ya zama dole wanda za su jawa jama'a ko abu ne gashi ana so a dole a yi addu'a dole kaza kaza amma dai su zauna su sani da zikirin su ya shagalantar da su fikirin su ya shagalantar kuma an gode Allah Allah adali ne Allah ya ce sai ya ba su kafin ya ba wa mai addu'a to suna ganin kamar sun koma ba ne amma ba wai ba kyau ba kunya ce kuma su yanzu saboda Allah tabaraka wataala ya zama jin su ya zama ganin su ya zama hannun su ya zama kafar su ya zama zuciyar su ya zama kuntu sama awul ladzi yasau basara huwa yada huwa kaza ya wala in sa'alani la udiyannahu in ya roƙe ni zan in ya nemi tsari zan bashi amma yanzu wanda aka zama haka kai ne kaga yana so sai dai kuma saboda ba dan shari'a ta ce sai addu'a shi alifi ba dan shari'a ta ce ya addu'a ba shi addu'a koma ba yake gani me yake so me yake yi shi da aka zo da shi ba a ce sai da ya addu'a ba kowa da za a halice shi ya da ɗibi nawa ne aka halice shi da shi yanzu ya ce kuma zai shirya Allah kaza kaza ai a to amma dai shari'a ta ce amma ni da aka zo da ni ban yi addu'a to kuma sai yanzu dan wani abu da nake nema kuma Allah ya ce shi ne mawadaci kuma arzikin na yana hannunsa kuma ya shirya mun komai daga ba wanda zai sa kaji a cikin keji da shirya musu abinci ba ba wanda zai sa dabbobinsa a cikin shinge bai shirya musu abinci don ma da Allah ya kama duniyar nan ya shirya mana kaza sai dai kuma shari'a dole kuma karatu ka nema ka amma dai kana da imanin cewa dai baka isa ka ba kanka abin da Allah bai baka ba wannan shine sufanci kana nema amma bai gabanka kuma ba za ka zauna ka ce ba za ka nema abin ba diga waki da amma dai kai ka san dai sai abin da Allah ya kaddara kuma kana addu'a tukurun duk gaba gida to wannan kenan to ke cewa ya halatta sa wannan laya ga marasa lafiya ko yara abinda qur'ani yake a ciki ko zikirai ko hadisai ko kuma maganar da aka santa amma ba laifi sai an dinke ta duk gaba gida haka malam arafi ya ciro wannan magana daga cikin malaman malikawa malam arafi yake cewa haka maganar take ya halatta a rataya marasa lafiya da masu lafiyar ma ana jin tsoron wani abu daga na rashin lafiyan ana ji tsoro annoba ta to to ba laifi ga wani abu maganin ta a samu musu ko kuma ana jin tsoron ido saboda kaza ba laifi a sa kaza wannan jijjin horin malamai filinsu in dai sun ka na kowace matsaba sun tafi a kan wannan malam karafi yake faɗa wannan wa'yansu malamai suke faɗa ji malam karafi an mai lafiya ba ya sa amma hirzuzzuka waɗannan tsarurruka da ake rubuta su da hatima waɗannan gidaje da ake duka baki da da ake rubuta su da wani abu ba larabci ba shi a wajen malam karafi ya ce bai halatta ba ga mara lafiya ko bai ingantacce alal hakika in dai mutum ya san meye a wannan hatimin galibi za a ga sunayen Allah ne kuma zancen hatima ɗin abu ne da ɗaɗɗe sai na ya yi amfani da shi kuma da maganganu ingatattu da komai to wanda bai san kansu ba ya bari ga ayoyi nan ya ɗauka amma wanda ya san ga ayar da aka zuba ko adadinta ne ga calculating ɗinta da aka yi ga kaza kowace zawuya ta hatimin ma'ana kowace kusurwa tasa duk in ka kirga zai baka wannan aya kowace abu ne wani irin su ma ilimi nasu duka baki da wannan ya halatta duka baki dai alal hakika wannan shi ne magana duk dai ana nufin wanda bai san abban to ma ibn al-had kafin dai tsanani a cikin mu malikawa irin na mai madkhalu to an shiga uku in ka bi mai na mai madkhalu ko ruwa ba ka iya sha ba a kuma shi ne nutsuwa to ibn al-had a madkhalu ma ya yarda ya yarda ya ce a dinka sawa yara ƙanana yace wa kibaruhu da manyan ma ko marasa lafiya ko ingantattu ne amma da zama da qur'ani ko da wani sunayen Allah ko da wata addu'a ta larabci da aka san me ma'anarta kuma ko duk abin da aka san ma'anar to ya inganta to kaga a wannan ka'ida shikenan ko abin da kai baka san ma'anarta bane idan malaman abin suka gaya ma ga ma'anar to su ake bi maganar su ake bi to wannan kenan shi ma adi a cikin sharhinsa na sahihi muslim ya zo da a cikin littafin dubbu na sahihi muslim littafin likitanci ya zo da abin da yake cewa malamai sun yi saɓani fin nashrafi cikin wanke rubutu a yi rubutu a wanke shi duk gaba gida shi ne ka rubuta wani abu na daga sunayen Allah ko na ƙur'ani ko wani abu na hadisai ka wanke shi da ruwa ka shafa wa jikinka ko ka sha dan lafiya fa ajabahu ibnu musayyib ibnu musayyib ya halatta shi to kuma ka san waye ibnu musayyib an tambaye shi mutum ne aka kulle shi aka yi man magani da ba zai iya zuwa ya faɗi da matarsa ba lafiyar sa kalau a da ya mutu kusa da matarsa shikenan sai sai sai abu ya kwafi kaza kaza a iya man magani a rubuta ga magani ga abu na rubuta mai ya sha yanzu yanzu Allah zai warkar a ya ce ba laifi wajen ku a ce ai man magani duk ga baki da to wannan kenan sannan ibn kasir ya tafi akan haka ya halatta yin rubutun da wankewa din da sha din a cikin tafsirinsa wajen a suratul nahl يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس a wannan waje in ka duba tafsirin ibn kafir za a gani sai dai in wata madabba'a ta gode dan sun cire abubuwa da yawa na kowane littafi abinda bai tafi da ra'ayinsu ba to sai dai in in haka amma dai in dai bugun sosai din ne to za a ga wannan ibn kafir yake cewa mun rawaito hadisi mai sassala zuwa sayyidina ali Allah ya girmama fuskarsa sarkin mumine sayyidina ali Allah ya girmama fuskarsa sayyidina ali ya ce idan ɗayan ku yana neman lafiya ba shi da lafiya to ya rubuta aya daga cikin ayoyin Allah ko ayatul kursi ko dai ayar dai da ta dace kuma kila da wannan cuta tasa ya rubuta ta a takarda ko ya rubuta ta a tasa ko ya rubuta ta a faranti ko ya rubuta ta a gilas abu dai mai kyau mai tsarki ko ko allo da mu muke rubutawa kowa iya abin da yake a wajen zaga da shi yake wayansu a tasa suke rubuta wayansu a gilas wayansu a takarda wayan sa a allo ko abin da yake wajensa to sai na ya ce a rubuta ayar a jikin takarda ko kuma ka bi nassi abin da sai na Allah ya ce shi kenan takardar nan sai ka nemo farar takarda a rubuta a jikin takarda ya wanke da ruwan sama ba kowane ruwa ba yanzu ruwan sama ya wanke da ruwan sama ya je ya roƙi matarsa ta ɗan ba shi kuɗi kyauta da son zuciya ta iya abin da ta ga dama to ko nawa ta ba shi ya je ya sai zuma da wannan kuɗin da ta ba shi ko naira goma ta ba shi ko ishirin ko hamsin ko dubu ko dubu nawa dai ya je ya sai zuma da wannan kuɗin da matarsa ta ba shi amma fa ba tilas zai mata ba ce magani nake so kuma magana sai na ali ya ce mata za matarka za ka zo ka roƙa ta baka to ina so na roƙe ki ba miki dole ba abin da kika ga dama ki bani kamar nan abin da kika ga dama ne zuma zan je in siya to ita kuma ta hankalta abin da yake zaka sai zuma dai dan ka dan sha rubutu dai Allah ta abin da matarka ta baka dai ko ragowa ka ci kai abu to in matarka ta baka an ɗibi nafsin a daɗin zuciyarka ba dole kai mata ba ba kuma taka haye ba da tsallaka za a da rarrashi na ki ne in kin ga dama ki bani ba ki ga dama ki ga kayi shi to in ta baka ga daɗin ranta an ɗibi nafsin minha to sai ka je ka sai zuma da wannan kuɗin sai ka haɗa zuman nan da ruwan rubutun nan da ka wanke da ruwan sama sai ka sha fa innahu shifa'un min kulli wujubin duk cutar da ta dame ka sai ta warke in dai kai wannan ji sayar na abu yace na samo ne daga littafin Allah manya na samo ne daga littafin Allah Allah ya ce wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin dai kenan to qur'ani gaba ɗayansa waraka ce rahama ce ga muminai duk gaba gida to na samo magani da qur'ani a wannan aya yace zancen ruwan sama kuma Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka mun san yadda ruwa mun saukar da ruwa mai albarka daga sama ruwan sama mai albarka ne ga ga lafiya ayar qur'ani ga ta ka hada ta da ruwa mai albarka shine qur'ani shine ruwan sama yace kuma Allah ya ce fa in dimna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a amma dan ku suka yadda muku da dan wani abu suka ba ku to ku ce cikin dadi da dadin hadiya da dadin abu cikin abu to dama in ka dubi likitanci sai ka ga hada wa'annan abubuwa ne hutun mara lafiya sanyayen da zuciya kaza dai kaza ga a cikin nan ba ka tayo da mara lafiya hankali ba to yanzu yanzu za a yi rasa shi ma duk gaba gida to sai ka ga hikima ta sai na da likitanci yayi wa qala fil asad Allah ya faɗa kuma a cikin zuma fihi shifa'un linnas to ga fihi shifa'un linnas ga hani'an mari'a ga min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatu ga kuma ma an mubaraka sai na da shi aka hada wannan hudu yanzu a warki duk gaba gida to ibnu kasir ya kawo wannan duk gaba gida ya faɗa kuma har yau ibnu kasir din a cikin tafsir suratul mu'minin wajen faɗin Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhur ya kawo hadisin da Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanar da mu kalmomi da zamu faɗa saboda tsoron bacci firgitawa a cikin bacci ita ce dai a'udhu bi kalimatillahi ta'amma da muka da muka kawo duk gaba gida yace Abdullahi bin Amru Abdullahi dan Asa Abdullahi bin Umar yace Abdullahi dan Amru yana rataya wa ƴaƴansa da basu balaga ba ita ya nemi su layanta wanda suka balaga kuma yana koya musu duk za su kwanta su dinga karanta ta ka iya koya iyalinka duk za su kwanta su karanta abu in ba ba ka da koma ga kabara ta isa kabara din nan laya ce komai ce duk asarare suna na a cikin ta ku karanta ta to abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun fitar da shi daga hadisin muhammad bin ishaq tirmidhi yace kyakkyawa ne bako ne ma'ana wanda ya zo ta hanya daya to haka ibn qayyim jawziya din ma shi ma azatul mi'ad ya ya faɗi wannan na hadisin ruqiya din nan da layar da komai ruwayar tirmidhi daga buraida yake cewa Khalid bin Walid ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara baya iya bacci duk in ya zo ya kwanta bacci zai iya ɗaukar sa Khalid bin Walid ya kawo sojan ne mayaki ne ya zama sojoji sukan haɗu da wannan rashin kasa bacci Allahu alam saboda tuna yaki ko ko kasa bacci dai to Khalid bin Walid wannan ya sa shaka Khalid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Khalid ya kai karar rasa bacci wajen manzo kala ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ma ana mu lela min al-arak ba na iya baccin dare saboda rashin baccin duk yadda zan yi baccin yazo bai jafani mana bare ma shine nura bi ahu ayanan su uku bi da bi wa ushi to ka gani idza awai sai man fadala nabi sai man Allah ya masa idza awaita ila firashika idan ka je ka tafi shimfiɗa ka ka kwanta fa kul to ka ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat ubangijin samai bakwai da abin da suka lullube wa rabbal ardina wa ma aqalla ubangijin kasai bakwai da abin da suka dauka wa rabbal shayadi da wa ma azalla ubangijin shaydanu da wa'anda suka batar da batarwarta kulli jaran ka zama mun mai kiyayewa min sharri khalika daga sharrin halittan ka kulli dukkan su jami'an gabaki daya an ya faruda alayya akan wani ya shan zara a gare ni ya min shigi minun daga cikin su au yanzu ya koya min zalunci alayya azza jaruka duk wanda ya fake da kai ya daukaka wa jalla sana'uka kirarin ka ya daukaka wala ilaha gairuka ba wani ubangiji sai kai Khalid ya ce ina karanta a bacci ya kwashe ni ina karanta to kaga yanzu mazajin Annabi sallallahu alaihi wasallama muqaddamin zawiya idan bai san addu'o'i ba idan bai san maguna ba ai dole ya bar zawiya tunda kowa rashin lafiya ta kama shi nan zai yi zo kaza kaza wallahi ban sani ba to ai dole ya tafi neman wanda ya sani ko ko mai dai a kudire kada yayi dai kaza kaza ai dai kaga ka dan ragu tana shehu nazir radiyallahu yana cewa an zaka tafiya kwana ɗaya ɗau kayan shekara saboda ka aje a tambaye ka me ka zaka ce ai wallahi na baro shi a gida shi ka faɗi ka faɗi wannan mai tare kuma sai ga kaza duk gaba gida to ai kaga yanzu in kana duba irin wannan to magajin manzo Allah ma ai aiki ya hau kansa iya ƙarfinsa iyawa bare kuma inda ya san da hadaran Allah sai haka Allah ya buɗa masa sai haka Allah da zai ɗebi ƙasa kafa wanda bai kai ana nufin manya ba wai mu ba ku da zai ɗebi ƙasa ya zama magani da abu bare ruwan zawiya din bare abubuwa duk waɗannan magunguna ne da albarkar su babban ruwan zawiyar hadaran Allah maka ba ga zanzan ba yanda yake gare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rijiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karatu haka kuma na magadansa duk ga baki daya to wannan kenan an karbo irin sa daga Amrishin Shu'aib to shi Ibn Qayyim ya fitar da da wannan duk ga baki daya duk ga baki daya ya kawo su duk ga baki daya Ibn Qayyim yake cewa bai ɓuya ba a cikin wannan abubuwa da na kawo cewa a yi tsari da irin waɗannan abubuwa na addu'o'in manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam har yau ne ibn qayyim ya kawo addu'ar da jibril ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya shigo wajen annabi sai ya zo tare da annabi yana rawar tsari kan kan kan kan ya taba jikin annabi ya ji zabi ya rasulullahi ga rawar ɗari ga zafi sosai lalle kana ji da jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni rashin lafiya ta Allah yana ninka min ta kowan ku sau biyu rashin lafiyar da kowan ku yake yi ni sai Allah ya ninka min sau biyu sai ce da manzo Allah dan Allah ya ninka ma lada ya ma haka ko kare manzo Allah ce yi sallallahu dan Allah ya ninka min lada na yafi yawa da wannan shehu namu suka bawa mai cewa ai a jawara an ce a samu mai yawan rashin lafiya sai to in an ce mai yawan rashin lafiya sai kara shi annabi ai yabo ne a wajensa ya ce duk yanda muke rashin lafiya shi Allah ya ninka ma sauki sahabin yace dan ladan ka ya yawa manzo Allah yace to ma'ana an ce ma asqamu misali ba haka bane a kawamu ne amma ka ajera shi ga amkina tu samma da da wanda yake rikici da asqamu yana da karatu da sai ya rikici da amkina tu ma duk irin abin da ya faru a wajen askamu din shi ya faru a wajen amkinatu diga a ko amkinatu da sai shi ga askamu sakamu ya ji rashin lafiya ba ba haka bane ba kaza to ko sai wani suka koda ce aka yi mai tsananin rashin lafiya ƙarya aka hadisi aka faɗa ko ba hadisi aka faɗa ba in ka ce ma mai tsananin ma'ana ne kenan wanda ladan ka yafi na kowa ka ce wanda haka sahabin ya tambaye shi kuma yace eh ma'ana kana da rashin lafiya tafi na kowa ma'ana ladan ka yafi yawa kenan ko sai da Aisha take cewa ba wanda zan ce na ɗauke wa ciwon ajali dan wai tsoron Allah sa ko tun da na ga yadda manzon Allah ya ciwon ajali to kuma ba wani wanda zan cewa shi zai mutu ko lafiya kalau ba ciwon ajali kaza kaza ai dai bai kai annabi ba to na ga yadda ya ciwon ajalin sa duk gaba me yasa dalla da in irin yadda sahabin sa yasa dalla dan sa yawa ko darajar manzon Allah sa shuga dan kankare zunubi ce wannan duk ba abu ko dan dauka daraja ce duk annabi bai san bai da wannan ba tsarin wannan ko da sai dai kuma mai wanka dai mai kyau zai gajiya da wanka ba komai ya ce mu ta roƙon masa wasila da fadila wani zai da ita a dai kuma mu za mu amfani da ita sallallahu alaihi wasallam karatu to ya kawo to wannan mutum yake cewa sai to Allah ya sauke ya rasulullah yace na fita dan baki a kawai na je makabar waje ne ka kuma na dawo dai na kasa hakura na dawo na kuma leka kuma na ga sallah a zaune kuma lafiya kalau ana ta harkoki ya rasulullah ba kai na fita na baka yake kwarai kana fita jibril ya shigo ya zo ya min addu'a ka ji abin da ya gaya min bismillah arqika min kulli da'in yudika min sharri kulli nafsin aw aynin aw ayni hasidin allah yashfika bismillah arqika ka ji abin da jibril ya zo ya gaya min shi ke nan ka ganni nan na ji kamar an kwance ni daga mari duk ga baki daya to ibn qayyim yake cewa to dan haka jama'a daga salafu shi a zamanin sa yan salafiya ne yanzu shi suke cewa salafu to shi ma a zamanin yake cewa jama'a daga salafu salafu ma maɗai da ana nufin sahabbai da tabi'ai da kaza tunda yanzu sunan duk karni na bakwai ne sun mana bayan suke cewa salafu jama'a tunda salafun nan ba wani littafi ne da su ba da aka ba wani abu ne duk da galibin safar da muke a wannan salafu na daga tabi'ai ma wa'annan tsaroni guda uku kowace jama'a sai kaga tana da wani abin ta a cikin wayannan kabrori duka duka baki da to jama'a na daga salafu inji ibnu qayyim sun tafi cewa a rubuta ayoyi na qur'ani a wanke a sha a wanke a sha amma sai da wani ya taba faɗa abu Allah ya sawaje cewa yawan ka rubuta kuma ka wanke yayi ka riga ka wanke su kuma me kai kenan sai wani da ya ja lasbi ka daga wani to yanzu aka raka Allahu tun da dai an sha banza yanzu to in na rubuta Qur'an na wanke na iya tsarkin kashi da shi ne haka kai kuma ya zaka faɗi haka su ba ai ka ce banza ne ba komai bane ruwa na an yi tsarki da shi kai ne duk da baki da yake inna Allah inna ilaihi raji'un ariya sai bi gashi ana nuna da komai ba da kala ne abubuwa duk da baki da to ka dai ji manyan maga abin da suka faɗa a rubuta a sha ike cewa mujahid ya ce la ba'asa ba laifi a rubuta qur'ani a wanke shi a shayar da mara lafiya ko mai lafiyan ma kuma an karɓo irin wannan daga abi kalaba ya faɗa ya ce abdullahi bin abbas ya kasance a rubuta wa mai naƙuda abdullahi bin abbas duk an yaji an ce ga mace tana naƙuda yana sawa a rubuta mata ƙarshen sura hemin ta gizo ta kan gizo dinnan hemin ma kalakana ta kan gizo dinnan balag fa hal yumlaku illa qaumin abu dinna to eh wannan aya za mu zo Abdullahi bin Abu yana sawa a rubuta mata a wanke a je a ba ta shaka haihu ta ki ana duk gaba gida yake cewa Ayyub ya ce na ga shi a bakalaba din ya rubuta Qur'ani ya wanke shi da ruwa ya sha ya ba wani mutum ya sha mara lafiya a wanda yake da wani rashin lafiya ibn qayyim din yake cewa ni kaina wani lokaci ya zo min ina maka ba likita ba magani a da zanzan na dinga iba na dinga karanta fatiha bakwai a ciki ina sha Allah ya bani lafiya tun daga nan ma na gane ashe magani ne ko ga likitan ma na dinga yi ko na ga likitan ma na dinga yi duk gaba gida kuma ya faɗa ya ga shehin nasa wanda ake dangana wa ma duk irin hana abubuwan duk gaba gida yana karanta wa wanda aljanu suka buge ko ya faɗi ya zo daidai kunna sai kada dama a fasimtum wa anna ma khalaqnakum abasan wa annakum ila la turja'u fa ta'ala Allahu malikul haq har zuwa ƙarshe ya karanta masa ko ya horu wani ya je ya ce shehi ya ce da kai aljanin ka fita saboda shi ma yana ganin an an kai saboda almajirin kudama ibnu kudama ta shi kuma almajirin shi asiri abdul alim jilani dan jami'a muke nufi ba wani ba ha aika yake a je a ce shehi a ce a fita gabaki daya to wallahi Allah to ya gade daga nan ake ana abubuwa da kaza kaza dan dai ka amfani duk ba ga shirin ba an hana abubuwa Allah na ta abubuwa dan mutane su zama kaji duk gabaki daya to kuma maganin ma a iya hada maganin ma da kaza da kaza ga ga na Qur'anin ga kuma na Qur'ani na duniya Qur'ani da ma bi ga Qur'ani wannan na karatu ga Qur'ani na kaunu wannan qur'ani na karatu dukkan wannan qur'ani na kauni yake karanta mana sama abala yanzuruna ila al-ibl kayfa kulu wa ila samai wa ila al-jibal wa ila al-ard kaga na karatu yana nuna mana qur'ani al-manzur da qur'ani al-maqrur ga na karantawa ga na kallo da idanka duk baki da ba saba wa juna ba duk baki da ba saba wa juna ba cewa ya rawaito hadisin da abin shaiba ya fitar da shi a musnadinsa daga Abdullahi bin Mas'ud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallar nafila sai kunama ta harbe shi a dan yatsa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya idan da sallah yake cewa Allah ya la'anci kunama bata kyala annabi ba ko wani su duk dabbobi sun kyala annabi har banda kunama Allah ya la'ance ta sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya ya ce a kawo kwano da ruwa akushi da ruwa da gishiri a kawo abu shi da ruwa da gishiri sannan wanda Allah ya zuba gishiri cikin ruwa din nan ya dinga tsoma yatsan nasa a cikin ruwan nan mai gishiri yana karanta kul wallahu da kula uzur malaki da kula uzur bin nas har dafin ya kwanta dafin ya fada ake cewa har yanzu ga magani biyu ga qur'ani ga kuma gishiri da ruwa ga qur'ani ga gishiri da ruwa to duk yayi duk ga qur'ani kuma a ce kada da sun kake kaza ka hada da da kaza na ji wani malami yana faɗa ba amma tunda dai an kawo karatu shi ke na yake cewa zai ce zai ga Allah tabaraka wa ta'ala faɗi wata akwati ta bani Isra'ila wadda babban laya ce suka sa ta a gaban yaki sai su nasara in ko ba su da akwatin nan za a karya su da yaki inna ayata bil an yati kum tabutu fi sakinatu min wa baqiyatu mimma taraka ad musa al haruna tahmiluhu al malaika ice kare ka ji abinda malamai suka faɗa ne a cikin wannan akwati ko fatan mannadin da yan abun harcinan manna din gaba daya da rawanin annabi haruna da sanda annabi musa da gutsatsarin allon ataura da ya karere da gaba gida ila da sundina annabi adam wannan mai hotuna annabawa da wannan ne da a sai ka in aka ce za a bi ta dakikan ba ai ga wannan tarkatan abubuwa da duk gaba gida amma aka sa shi a gaban yaki yanzu yanzu kafirai za su wari yanzu kafin za su watsu sai na umar ya tura yaki wata nahiya duk in sun kai hari garin sai a watsa su makiya su watsa ake aka yi da addu'o'i daga sai na umar ya ce a kira sai na ali wai me yawa nan ne sai sai na ali ya ce wani hatimi ne a tutar su su in dai da wannan abun a tutar su ba za ku iya karya su ba sai na umar ya ce to in mun maganin abun sai na ali to nima a kawo min tutan a ce su aiko da tutan shi ma sai na ali ya rubuta nasa a tutan musulmin sai suka karya su suka bubbuge su kaman kaji tura wannan na yanzu da kake ganin su kaman ba su yarda da addini ba duk abin da yake a tutocin nan nasu addini bare isra'ila sunan wannan tauraro na tutar su na jimatu dawud tauraron annabi dawud kuma sun mata imani na tashin hankali ba abin da za su sa a gaba sai sun yi nasara ba abin da to kai ba ka da najmata annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka kade sun fi ka imani kai da baka imani da annabi ma bare wani na tauraron sa ko ko ko kaza kaza ai dai ka so kuma to har mu ko mu musulmi ko muna da damara sayyidina ali da ake cewa ita ma ai tauraron ce sunan ta damara sayyidina ali ake cewa tauraron ne shi ma kuma su yi arkanin mai kusurwa suna su mai kusurwa shida su kuma na sayin na ali mai kusurwa biya to kai kuma an ba ka da wannan mai kuma bayan ƙarya kake ka ce ka tare su za ga su kuma su maroko su ina ne su wa su kuma suna da hatta su an su kuma su an da za ga binna annabi dawudi ne duk gaba ki da mai kusurwoyi wajen shida ko mai kusurwoyi tara ko mai ne kaza kaza abubuwan da haka da akan abubuwan addini suke ko dai ba ruwansu da addinin a zahiri amma bare ma a zahirin ma duk wannan abin da suke wa duniya addini suke bi nasu da bisharori da aka yi musu da cewa abu kaza zai faru lokaci kaza duk akan suke wannan da haka in ka shagalace ka zubar da naka addinin ka zubar da naka aƙidodin ka zubar da naka magungunan ka zubar da naka alheran duk gabaki ɗaya bige ka za su banza ne suke kallon ka hanko ne kai duk gabaki ɗaya to mun gode Allah duk da haka dogaran da bin to annaba ne suka zo duk da waɗannan abubuwan ka ce ba su da dogaro ne dan yaji ba annabi sallallahu alaihi maganin ku nama ne yanzu da gishiri da ruwa kuma ga qur'ani ka ce bai yadda da qur'ani bane kaza amma kuma ana nuna ma ya halatta duk baki da to wannan wannan kenan har kuma addu'o'i gashi sa ta'awiza din din mun zo Abdullahi bin Abbas da in ya ji mai naƙuda radiyallahu ta'ala an din ya ji mai naƙuda yana rubuta mata la ilaha illallah alhalimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lan yalbasu illa sa'atan min nahir balag sai ta iyana ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha iyana to sai ya wanke sai a je a ba matan nan ta sha ce a yayyafa mata a cikin yanzu yanzu za ta haihu in ake wannan to yana kuma da wani rubutun na haihuwa din shi ma wannan da duka baki da ake rubuta a kwano mai kyau ko ƙwarya mai kyau ko tasa mai kyau ko allo mai kyau ko takarda mai kyau ko gilas mai kyau dai idan sama'un shaqqat wa azna li rabbiha wa huqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat dama arashi ne neman albarka ne da wannan abu to yanzu yanzu za ta a ce ta sha kuma ta yayyafa a yayyafa mata a cikin ta yanzu yanzu za ta haihu wannan da Abdullahi bin Abu yake bada kuma su dai ga su da Ibn Kathir nan da Shaydin nasa da Ibn Qayyim nan su suke rawaito wannan to wani ya zai ce wannan to yanzu muqaddamin zawiya ya zama ba ba shi da wannan in aka zuro da gudu aka ce ga mace tana na guda muqaddami shi ne ya tsira musu ido ai mu zawiya ba ma sihiri duk ƴaƴanta za su sa yi rikina a zawiya duk da da mijinta da waye sa sa ƙara kallon zawiya eh to ka kowanne karatu akwai abin da ake ba mutum ya zo ya lalata komai kuma an kare shi yana ta fere a ɓoye nan kuma ya zo yi kwandam ɗin kuma ba haka ake nufi ba ana nufin abin da aka kafa ta dan Allah abin da aka kafa manzo Allah dan shiryawa fadarsa dan shirya duka zata amma kuma duk wannan mabiyan wannan shiryawa ne magani addu'a saboda kowanne mutum abu ya same shi wajen wanda ya yi imani da shi zai gudu ko da ya likitan ko mutum ko kaza kaza ko ko wajen wanda zai yi imani da shi zai gudu wannan wannan kenan to in Allah ya da haka da zamu dan ci gaba can can can dai dai wai dai dan dai wai dan kanmu ba wai kowa ke ko ma muke faɗa ba ko kaza kaza dan mu zama akan yakini akan abubuwa abin da ya faɗa gaskiya ne su sufaye su suka fi ƙin magana a tsirarai saboda abin da suka gwada ne sun gwada sun gani ƙalla ne ɗan asiraru bai Allah ƙalla ne ɗan asiraru a ce ya zo ya yi tarbiyya ya shiga hadarar Allah to wannan shi ya huya shi ya huya ko ya ce ya yi kishin abin ya zo ya zo kwana biyu za ga ya gudu wannan kalla ne wanda ba su gwada wannan ba wannan a sarari yake abin da ya faɗa ya nuna shi ma ɗan zawiya din ne ya fi gaba ba ba wai a ce duk sai za mu je fasiyar salatul fajr